ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara haɗuwarmu a wannan masallacin mai albarka na masjid da'wat wal irshad domin ci gaba da karatun littafi na khulasatu nur yaqin a majalisi mai taken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine madubin rayuwar musulmi idan ba a manta ba yau muna dare na shidda ga watan Muharram hijira daga Makka zuwa Madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 1448 sabon shekara kenan shekara miladiya 2026 wannan shine darasinmu na 14 a cikin a wannan littafi mai albarka a yau za mu tashi inda malam ya bude da faɗin addarsun rabi'u wal ishirun darasi na arba'in darasi na ashirin da hudu sulhul hudaibiya wanda ke ci gaba da bayanin sulhu na hudaibiya yarjejeniyar da aka yi a lokacin da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka so shiga makka domin yin umara malam yace lamma alimat quraishun bi bai'ati ridwan lokacin da quraishawa suka sanda ko suka ji labarin a mubaya'a ta ridwan ma'ana lokacin da manzo Allah yayi aza hannunsa kowa ya zo yi mubaya akan za su shiga su yaƙi makka tare da ba su da makamman yaƙi to wannan mubaya'ar sai ta jeho tsoro ga zukatan ƙuraishawa khafat ala nafsiha suka ji tsoron kansu ma'ana suka ji tsoron abin da zai same su idan musulmai suka shigo suka yaƙe su har a makka fa'arsalat usmana wa man ma'ahu sai suka tura usman da wanda yake tare da shi bayan da sun rike shi simalan ya ce wa talabati sulha sai suka nemi a yi sulhu fatamma bainahuma sai wannan sulhun ya cika ya abku a tsakaninsu bishurutin lati aradataha quraish da wasu sharuɗa wanda qurayshawa suka so suka gindaya ala lisani rasuliha akan halishin dan aikin su da suka turo shine suhayb wahiya wannan sharuɗan kuma na sulhun sune wad'ul harbi 10 sinina a aji makamman yaƙi ma'ana a bar yaƙi shekara goma wa an yi amanan nasu ba'aduhun ba'ada kuma mutane su amintar da sashen su akan sashi ma'ana ya kasance mushrikai ba za su yaƙi musulmai ba haka musulmai ma ba za su yaƙi mushrikai ba wa an yarji a anhum hadal am kuma sharaɗi na biyu manzo Allah ya koma ba zai hijira ba zai yi umara wannan shekarar ba da ya zo yi wa Allah ya ruddu man atahum minal muslimina sharadi na uku kuma shine ba za su mayar da duk wanda ya zo daga cikin musulmai ba ma'ana musulmi ne ya yi ridda ya bar musulunci ya tsere ya koma makka to ba za su maido da wannan musulmin ba wa an ya rudda muhammadun man atahu min quraish amma shi kuma muhammad sallallahu alaihi wasallam zai mayar da duk wanda ya zo masa daga cikin ƙuraishawa kenan duk wanda ya musulunta daga makka ya je madina to za a maido shi ana gani da kyau ko ga wannan sulhun akwai tsanani duk abubuwan da aka faɗi kuma waye cutuwa duk shari'un da aka gindaya waye cutuwa musulmai suka yi cutuwa ana gani da kyau ko amma manzon Allah ya karbi wannan fatadayaqa almuslimuna min hadhihi ash-shurut sai musulmai suka ji kunci akan wannan sharuɗan wala siyaman musamman kuma man'ihim min at-tawaf bil bait hana su da aka yin dawafi ma'ana hana su umara da aka yi domin sun zo yin umara ne aka hana su shiga a cikin sulhun aka ce sai su bari sai wata shekara sai su zo su yi umara wa fi ruju'ihi alaihi salatu wassalam min al-hudaybiyya akan hanyar ma'aikin Allah ta komawa daga hudaybiyya ma'ana daga wannan wurin inda aka yi sulhu nazalat alaihi suratul fath suratul fath ta sabka akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana aka sabkar da wannan sura ta suratul fath inna fatahna laka fathan mubina wadda a cikin ta aka yi ma manzon Allah albishir da cewa nan ba da kadan ba nan ba da jimawa ba makka za ta koma gari na musulmi za a buɗe ta fa farihal muslimuna bi bushra fathi makka sai musulmai suka yi farin ciki da busharar da aka musu a cikin wannan surar na buɗin makka wa alimu annahum la budda an yadkhuluha aminina kuma a lokacin suka sanda lallai tabbas za su shiga makka a wani lokaci amintattu ba tare da wata barazana ba muhalliqina ru'usahum suna masu aske kawunansu ma'ana bayan sun yi umara kenan ba'da zalika asbaha almuslimuna ahrara bayan wannan ma'ana bayan wannan sulhun da aka yi sai musulmai suka waye gari a hararan ma'ana lahiya lau babu wata barazana da suke da take tinkarar su domin an yi sulhu na kowa zai zamna da kowa lahiya ya ruhuna wa yaji'una kaifa sha'u suna tahiya suna komowa yanda suka so ba tare da an cutar da su ba wa azuma nufudun nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma daukakar manzon Allah sai ta karu ma'ana musulmai suka ƙara karuwa to kun gani sulhun asali su suke cutuwa ko amma kuma da ƙarshe sai abin ya koma mi ya koma alkhairi a gare su an yi sulhu duk kahurin da ya musulunta za a maido shi cikin kahurai ya zamna a yi ta azabtar da shi duk musulmin da ya bar musulunci ya koma su kun ba za su maido shi ba kun ba za su shiga haji ba wannan shekarar ana gani da kyau ko amma tare da wannan musulmai suka yi ta karuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta samun karbuwa a cikin al'umma wa kataba ila muluki duwali almujawarati li bilad al-arab kuma sai manzo Allah ya rubuta sako ko sakuna zuwa ga shugabanni na kasashe almujawira wanda suke kewaye ko suke makwabtaka li bilad al-arab da kasashen larabawa kenan sai manzo Allah ya rika tura sakuna leturori zuwa ga sarakai na garuruwa daban-daban wanda ba ma larabawa ba yana tura musu sako ya du'uhum ila islam wanda a cikin sakon yana kiran su ne zuwa ga musulunci faminhum man aslama daga cikin waɗanda manzo Allah ya tura ma sako akwai wanda suka musulunta kan najashi kawan misalin najashi malikil habasha sarkin Habasha sarkin Ethiopia na wannan lokacin wa minhum man radda raddan jamilan kuma daga cikin su akwai wanda suka maido da martani amma martani mai kyau ma'ana da aka tura musu sako ba su musulunta ba amma kuma sun yi magana wadda take magana mai kyau ka hirakal kawan misalin hirkal a kaisarin rum wanda yake shine shugaban rumawa a wancan lokacin wanda hirakal yana daga cikin labarinsa lokacin da manzo Allah ya turo masa da sako sai ya fara binciken ya yanayin manzo Allah yake to sai aka yi daidai Abu Sufyan ya zo Rum a wannan lokacin sai yasa aka tambaye mishi aka kirawo Abu Sufyan yana gai yana mishi tambayoyi yana bashi amsa game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da ya gaya masa siffofin manzo Allah sai ya ce in dai har tabbas abin da ka faɗa haka siffofin shi suke ya ce to musuluncinsa ma'ana addininsa zai zo hatta wannan ƙasar tawa ana gane da kyau ko don saboda siffofin da abu sufiyan ya gaya masa to amma dai shi bai musulunta ba wal muqawqis hakimi misr da kuma muqawqis shugaban misra na wancan lokacin shi ma da aka tura musu sako bai musulunta ba hasali horko ya tura sako da izgili ya tura ma manzo Allah sako yace in dai har kai annabi ne da gaske me yasa baka yi addu'a ba Allah ya hallaka makiyanka ya hana su su hudda ka daga garinka na makka Allah gari da ke ku in dai kai annabi ne me yasa ba kai addu'a ba Allah ya hallaka makiyanka ya hana su korarka daga garinka sai manzo Allah ya tura masa da sako in dai har kai imani da annabi Isa tunda shi Kirista ne sarkin in dai har kai imani da annabi Isa kai kuma annabi ne me yasa bai yi addu'a ba ya hana masu niyyar su kashe shi su kashe shi kamar yadda kuka ce an kashe shi ba sa kwana gan da kyau ba a lokacin sai ce eh lalle kai mai hikima ne to sai ya mai da sako sako wanda yake da yake da suna magana wadda ta dace amma dai bai musulunta ba da ƙarshe amma dai da ƙarshe an buɗe misra misra ta kasance bayan rasuwan manzon Allah aka buɗe misra lokacin a khalifanci na abubakar ya ce wa minhum man radda raddan qabiha daga cikinsu akwai wanda ya mayar da martani da mummunan martani da aka turo mishi da sako na ma'aikin Allah wa ahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma suka kaskantar da ma'aikin Allah kal haris ibn abi shammar kawai misalin haris bin abi shammar al-ghassani wanda sunan shi ne wa kisra al-furs da kuma shugaban farisa na wancan lokaci shi kisra shugaban farisa na wannan lokacin shi da aka kawo mishi sako tsage takardar yayi ana gan da ke ko ya wulakantar da wanda aka turo da sako ya azabtar da shi da labari iskon manzon Allah sai ya ce Allahumma mazziq mulkahu kama mazzaka risalati Allah ka tsage ka yamutsa ka tarwatsa mulkinsa kamar yadda ya tsatsage wannan takardatawa to haka kuma aka yi aka zo aka tarwatsa su wutar da suke bauta ma wadda sai shekaru dubunnai ana bauta mata domin su wuta suke ma bauta wannan wutar aka dusa shi ta aka kashe ta malam yace askila tambayoyi ma za amilat quraishun ba'da an alimat bai'at ridwan me quraishawa suka yi bayan sun ji labarin bai'atul ridwan niyyar yaƙar su da manzon Allah yayi sun turo da 'yan sulhu ko sun nemi ayi sulhu yawwa khafat ala nafsiha ma shurutus sulh me sharuda na sulhu ba za su yi hijira ba ba za su yi umara wannan shekara ba kuma a tsaida yaƙi kuma sanan duk wanda ya musulunta a maido mishi su a maido musu kuma wanda ya kahurta ya koma wajen su ba za su ba ba za su yi ba ba za su bada shi ba to yace ma za nazala ala rasul sallallahu alaihi wasallam fi asna'i ruju'ihi min al-hudaybiyya me ya sabka akan ma'aikin Allah a lokacin da yake komowa daga hudaybiyya suratul fath ko inna fatahna laka fathan mubina kaifa asbaha al-muslimuna ba'da dhalika as-sulh ya musulmai su kasance bayan wannan sulhun yawa asbahu ahraran sun kasance a cikin aminci ma za amila rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalika bayan wannan mai manzon Allah ya yi yawwa kataba ila muluki addolin mujawira ya tura sako zuwa ga sarakai hal aslamu hassun musulunta sarakan yawwa ba'duhum aslamu wa ba'duhum lam yuslimu wasu sun musulunta wasu kun basu musulunta ba darasin da zamu doka a wannan gabar shine a shine wani hani ga Allah baiwa ne ana gane da kyau ku wani hani ga Allah baiwa ne sun so su yi umara wannan shekarar amma aka mi aka hana su suka yi mi suka yi haƙuri sai gashi wannan hanin da aka yi musu ya zo musu da mi ya zo da alkhairi domin bayan shi kun ji albishirin da Allah ya zo musu da yadda musulunci ya yaɗu kenan shi yasa a duk lokacin da wata kaddara ta zo maka ka karɓe ta da mi da hannu biyu domin mai yiwa a cikin alkhairi yake ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa wa ma nadiri anil aqdari shay'an fa fil aqdari manfa'atun wa darar faqad ya'ti min al mahbubi sharrun kama ya'ti min al makruhi khairun yace ita al'amari na kaddara mu mu san komai game da ita ba kuma a cikin kaddara akwai alkhairi akwai sharri yace abinda kake so yakan iya juye ya koma mi sharri haka abun da ba ka so yake iya juyo ya koma mi ya iya koma alkhairi ana gane da kyau ko wannan yana fassara muna fa'asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an huwa sharrul lakum wannan shine kenan kina duk lokacin da Allah ya kaddare mu da wani abu rungume ta da hannu bibi mu yi hakuri zamu ga alkhairi da yazan Allah malam yace khulasatu sanatu as-sadisa takaitawar abun da ya gabata na shekara shidda kenan za a takaita mun duk abun da su gabata shekara shidda da darasi na jiya da wannan na karshe da darasi na satin da ya wuce da wannan na ƙarshe malam yace fi sanati sadisati min al-hijra a shekara ta shidda ta hijira hadasat ghazwatu bani lahyana yakin banu lahyan ya abku li gadrihim dan saboda yaudarar da suka yi walam yakun fiha harbun sai dai ba ai gwabza hada ba thumma ghazwatul ghaba sannan yaki na al-ghaba hasalat fiha munawashatun wanda a ciki an an samu dan yar tarzoma kadan ثم غزوة الحديبية سنن ياكي نا حديبية خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إليها وأن من ذا الله ياهوتا زوى حديبية ومعه 1500 من أصحابه تارد شيء أكوي صحابي دبو للعليبير بلا سلاح با تارد مكميبا فمنعته قريش سي قريشا وسك حناسا فأرسل لهم عثمان لي ليعلمهم بقصده عليه الصلاة والسلام sai ya tura musu Usman dan ya sanar da su manuharsa wata zuwa Makka fa habasathu quraish sai quraisha suka kama shi shi Usman wa sha'a indal muslimin annahu qutila sai labari ya yadu akan cewa an kashe ho Usman fa baya annabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu tahta shajaratir ridwan sai manzon Allah yayi masu habbansa mubaya a karkashin itanya da ake cewa a ridwan ala alla yafirru fil harbi akan ba za su tsere ba a wajen yaki فخافت قريش سي قريش suka ji tsoro wa uqida bainal fariqain sulhun bi shurutin minha sai aka kulla me yake da suna sulhu da sharuɗa daga cikin sharuɗan wadu'ul harbi ashar sanawatin aje makaman yaƙi shekara goma wa ta'minun nasi da amintar da mutane فرجع المسلمون سي مسلمين سكا كوما ونزلت في أثناء رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم سورة الفتح منزع الله أكان هنير كومو وسورة الفتح تسبك أكانسا ففرح المسلمون سي مسلمين سكا يمفرن سكي وبعد هذا الصلح bayan kuma wannan sulhun asbaha asbahu ahrar sun waye gari a cikin aminci yadhabuna wa yaji'una haythu ma sha'u suna tahiya suna komowa inda suka so وامتد نفوذ الرسول صلى الله عليه وسلم كما دوكاكا تمنزان الله تيلوتو فكا فكاتب الملوك يدعوهم الى الدين الاسلامي sai ya rubuta sako zuwa ga sarakai yana kiran su zuwa ga addinin musulunci wa aslama ba'dhum wasu daga cikin su suka musulunta a wannan lokacin wannan shine takaitawan abin da ya faru shekara ta nawa shekara ta shidda ta hijira yanzu za mu tashi addarsul khamis wal 20 darasi na 25 as-sanatu as-sabi'atu min al-hijra shekara ta bakwai ta hijira can abin da ya gabata na shekara ta shidda ne nan kuma na shekara ta nawa ce shekara ta bakwai malam yace fi sanati as-sabi'ati a shekara ta bakwai hadasa ta ghazwatu khaybar yakin khaybar ya abku wa ghazwata wadil qura da kuma yaki na wadil qura ga dalilin shi shi kuma ma'ana dalilin ghazwatu khaybar kharaja ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam ila khaybar liqital sukkaniha bani an-nadir manzo Allah ya huta zuwa khaybara domin yakin mutanen khaybar kin ana ganda ke ko shi khaybara wani wuri ne da yake a farko-farkon shigowa madina wuri ne wanda yake da itacen dabino to a nan yahudawa suka zo wasu daga cikin ƙabilu na yahudawa nan suka zamna suka yi gidajensu har suka yi katuwar ganuwa wadda ba mai iya shiga a cikinta in ba da izininsu ba to su wannan yahudawan shi ne malam ya ce alladina kanu a'zama muhayyajin lil ahzabi yawmal khandaq wa'annan yahudawan na banu nazir sun kasance su ne mafi girman muhayyid a ma'ana wanda suka rika kada gangar yaƙi ko kuma suka rika hura wutar yaƙi lil ahzab yawmal khandaq na yaƙin ahzab ranar khandaq ai mun gani bayani akan yaƙin khandaq ko yaƙin gololo to wannan yahuda na banu nazir su suka rika hura wannan wutar ta wannan yakin tare da an yi yarjejeniya da su ta zaman lahiya bayan manzo Allah ya zo Madina falamma wasala almuslimuna ila husuni khaybar lokacin da musulmai suka iso wajen ganuwa ma'ana wannan manyan katangin ne da suka gewaye gidajensu da su rafa'u aswatahum bitakbiri du'a musulmai sun rika daga sautin su da kabbara nata Allahu akbar du'a wasu kuma suna addu'a فقال لهم سيما الله يتي مسو عليه الصلاة والسلام اربعوا على أنفسكم كسوك أقامكم كمنا فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا domin wanda kuke kira ba kurma ba ne kuma sannan ba babu shi nan bayana nan innakum tad'una sami'an qariba lalle ku kuna kiran wanda yake ji kuma yake kusa wannan abin da yake nuna mana shine inda manzo Allah yake hana sahabbai daga su sosai a wajen zikiri ana gan da ke ku sukinan kun ga irin meke da suna zikiri da za a zo ana yi ana daga murya ana daga sauti duka wannan bai dace ba ana gane da ke ku wanzu Allah yana hana masu habbai shi ku ji wannan ma a wajen yaƙi ne suka yi wannan aka hana su to ina ga wurin da ba wajen yaƙi ba kai kadai a zamne ko kuma kana a cikin anguwa da abin da ya kama da haka sun makasa al-musulmi na nakhlal yahudi sannan sai musulmai suka katse itatuwa na yahudawa itatuwan dabino sai ake cima nakhl domin gari ne wanda yake kewaye da itatuwan dabino to sai aka rika sare wannan itatuwan don saboda itatuwan yawa ke gare su suna iya su shiga su lallabe a ciki su cutar da musulmai to sai aka rika sare wannan itatuwan kuma don saboda itatuwan a jera su don a samu hawan gina tasu a jira a kansu amma in ba shi ba asali musulunci an hana sari itatuwa idan aka zo yaki ana gane da kyau ko an hana sari itatuwa da roshe gidaje kenan da ana yaki na musulunci kaga irin su bombu nuclear irin su misil duk bai kamata a rikami ba halba su makamai masu linzami domin an hauda su komi za su bi komi za su tarwatse to amma kaga da yake babu musulunci a cikin yaƙi to shi kenan wanda yake nuna ko a cikin yaƙi musulunci yana kula da me yana tausayi kuma yana kula da haƙoƙin al'umma yana kula da takaita asara hatta a wajen mami hatta a wajen yaƙin yace wa hasaruhum sittata ayyamin suka kewaye su wata shidda liyujbiruhum ala taslimi dan su tilasta su akan su miƙa wuya wa fil yawmi sabi'i a rana ta bakwai a'ta rasul sallallahu alaihi wasallam ar-rayata ali ibn abi talib a rana ta bakwai manzo Allah ya bayar da tuta ga ali dan abi talib wa kana yashtaki waja'a ainihi kuma ya kasance yana fama da ciwon idanu fatafala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fihima sai manzon Allah yayi tofi a cikin idanun nasa fashafahum Allah sai Allah ya warkar da idanun nasa ka allam yakun bihima shay'un kamar ma bai taba ciwon rishin lahiya ma'ana kamar idanun busi busi rishin lahiya ba ana ganin wannan daga cikin mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sha yanzu magani yanzu ana ganin da kyau ko kenan a wannan ranar ce manzo Allah ya ce ma sahabbai gobe zan ba da tuta ga wani mutum wanda yake son Allah da manzo kuma Allah da manzo suke son shi kuma ta hanyar shi Allah zai ba da cin nasara a wannan daren sahabbai gaba ɗayansu kowa yana ta addu'ar Allah ya sa shi za a ba har Umar ma ya ce ban taɓa gurin a bani shugabanci ba in ba wannan ranar ba dan na san in ni aka ba to wannan siffar kenan ta tabbata a kaina an ba ni lamunin cewa Allah yana mi Allah yana so na domin shi ya san yana son Allah to amma bai san Allah na san shi ko bai san shi ba to wannan shi da kenan aka zo kowa ya tsaye yana dibin a kira sunan shi kowa na dago kai su Abubakar da su Umar da su Usman wanzu Allah ya ce ina Ali aka ce ai bai da lahiya ma'ana an wadi dan saboda a share shi ko a zaɓi wani a manta da shi a zaɓi wani ko shi aka ce ai bai da lahiya ciwon ido yake sai wanzu Allah ce a kirawo shi ana kirawo shi sai manzo Allah ya tofa mishi addu'a idanu suka bude warai sai manzo Allah ya bashi tuta wannan yana daga cikin manaqibu ali ma'ana me yake da suna darajoji na ali wanda ba kowa ya same su daga cikin sahabbai ba na'am malam yace thumma hamala almuslimuna ala khaybar sannan musulmai suka kai farmaki akan khaybar wannan gidajen na yahudawa hatta fatahuha har sai da suka bude ma'ana har sai da suka samu nasara a kansu wa taradu sukanaha suka kori mutanen garin ma'ana mutanen khaybarakin na yahudawa wa ganimu minha ganaima kathira suka samu ganima mai yawa min jumlatiha yana daga cikin ganimomin da suka samu awanin min nuhatin sun samu awan in aka ce awan su ne abubuwan da ake amfani da su wajen abinci da wajen sha ruwa da wajen cin abinci ana gado ana ce musu awan irin su tukunya irin su robobi irin su kofofi irin su kwanoni duk ana ce musu awan to awanun min nuhashin an sun samu irin waɗannan kwanonin da da tukane da da kofofi na nuhas abinda ake ma nuhas shine gace karhen gace ko gaci suke ce mishi gace ko da faransi ana ce masa cuivre kunga su ma'ana nan alama ce ta yahuda tun a wancan lokacin su sun ci gaba don su laraba ba su da wannan to shi yasa an samo ganima ta abubuwa da yawa amma wannan abin da yake su baki ne gare su laraba shine sai aka ce daga cikin abin da suka samu wannan kwanonin nami na na karhen gace wa wa fakhar da kuma fakhar fakhar akwai yazo a cikin alkur'ani ko min salsali kal fakhar fakhar shine laka wanda aka dafa ana gane ko dafafan laka ana ana nuhin kaman kwanoni da aka yi na kasko ko tukane da aka yi na laka wanda mu anan muna yin su ko to kun ga laraba su ba su yin su to a lokacin har yahudawa su ma suna yin wa'annan to yana daga cikin abubuwan da suka samu a wajen wannan yakin qala lahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake musu igsiluha watbahu fiha ku wanke wannan kwanonin na yahudawa da wannan tukanan nasu watbahu fiha kuma ku yi abinci ku dawa abinci a ciki nan yana nuna halaccin amfani da kwanoni na na yahuda da nasaru amma sai dai in za a yi amfani da su ami a wanke as'ila tambayoyi mal ghazawatu allati hadathat fi sanati sabi'ati min al-hijra wanne ya kokkoka ne suka faru a shekara ta bakwai ta hijira ghazwatu khaybar wa ghazwatu wadi al-qura ko limadha kharaja ar-rasul ila khaybar dan me yasa manzo Allah ya hoto zuwa khaybara yawwa likitali sukani habani nadir ko dan yakin banu nadir wanda yahudawa wanda suka saba alkawali ماذا فعل المسلمون حينما وصلوا إلى حصون خيبر من مسلمين suka yi da suka isko da suka iso ganuwowi na khaybara qata'u ko rafa'u aswatahum ko yawa yawa sun daga sautin su da kabbara sai manzo Allah ya hana su man a'ta ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ar-raya fa madha fa'alu ba'da zalika mi suka yi bayan wannan qata'u nakhlal yahud ko sun katse itatuwa wanda suka kewaye ganuwar man a'tar rasulu sallallahu alaihi wasallam raya wa manzon Allah ya ba tuta ali ko ma za hasala ba'da zalika me ya faru bayan wannan yawwa sun yawwa musulmai sun samu nasara akan wayannan yahudawan na khaybara darasin da zamu doka a wannan gabar shine rabon kwado baya hawa sama rabon kwado baya hawa sama kuma rabo ya kuka sai mai shi ali yana nan lokacin da aka ce lokacin da aka zo ba da tuta amma da yake shike da rabonta ala ganin da kyau ko shike da rabon wannan tutar sai da aka je aka mi aka kirawo shi duk da baya iya amma kuma sai da Allah ya bashi ne lahiyar yake ala ganin da kyau ko kenan wannan me yake karantar da mu shine dogaro da Allah ana ganin da kyau ko dogaro da Allah abinda Allah ya kaddara zaka samu sai ka samu ɗan magana suka ce rabo rababbe ne shi rabo dama Allah ya riga ya raba shi shine al-Imam Shafi yake cewa tawakkaltu fi rizqi ala Allah khaliqi توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي ففي أي شيء تذهب النفس خسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق yace tawakkaltu fi rizqi ala Allah khaliqi wa aiqantu anna Allah la shakka raziqi yace na dogara game da Allah mahalicci na domin na tabbata da Allah da ya halicce ni ya halicci abin da zan ci ya halicci arziki na yace fa fi ayyi shay'in tadhhabu an-nafsu hasratun wa qad qassama ar-rahman rizqal khalaiqi yace dan me mutun zai rika damuwa dan ya rasa wani abu bayan ya san da cewa Allah ya riga ya rarraba ya rarraba rabon kowa ana gane da kyau ko kenan dai a kode shi mu dogara da Allah wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu malam yace ad-darsu salis wal 20 darasi na 26 fathu fadak budin fadak wanda fadak wani gari ne da yake tsakanin mai yake da suna yake bisa kan hanyar makka bisa kan hanyar madina suna daga cikin garuruwan da suke kusa-kusa da da madina wa sulhu taima da kuma sulhu na taima ana gane da kyau ko shi ma taima wani wuri ne da yake a bisa kan hanyar sham wa gazwatu wadil qura da kuma yaki na wadil qura wanda a can an gaye shi ko shi ba a gayi bayanin shi bai nan za a gayi bayanin shi na'am malam yace ba'da fathi khaybara bayan yakin bayan bude khaybara talaba rasul sallallahu alaihi wa sallam min yahudi fadak at-ta'a manzon Allah ya nemi yahudawan fadak da su yi biyayya ma'ana su miƙa wuya fasalahu ala haqni dima'ihim sai manzon Allah yayi sulhu da su akan zai kiyaye jininsu kinan ba za a yaƙe su ba wa tarki amwalihim da kuma barin dukiyoyinsu ba za a ƙwace musu dukiyoyi ba ana gani da kyau ko walamma sami'a yahudu taima ma halla bi yahudi khaybara lokacin da yahudawan taima suka ji abinda ya faru da yahudawan khaybara صالح الرسول صلى الله عليه وسلم صالح الرسول صلى الله عليه وسلم على دفع الجزية sun yi sulhu tare da ma'aikin Allah akan za su ba da jizya za su riƙa ba da lanho wa makathu fi biladihim aminina sai suka zamna a garuruwansu a cikin aminci kun ga a musulunci mai ba da lanho shine kahuri ana gane da kyau ko wanda ba musulmi ba da yake so ya zamna ƙasar musulmai shi shi ne yake ka akan shi ya ba da lanho ya ba da empo ya ba da tax dukkaninsu ana ce musu lanho to yanzu da da nasaru suka zo suka yi bincike suka ga lokacin musulmai sun sa kakanninsu sun ba da lanho sai suka ce to mu ma za mu rama ma kakanninmu yanzu za ku rika ba mu lanho ana gayar da kyau ko sai suka rika amsar lanho kakanninmu a da sun sha wahalar lanhu kuma ko yanzu suna ba da lanhu yanzu da turawan suka je wanda suka bari wakilansu ma'ana masu mulkinmu yanzu suke tattara musu lanhu suna ne suna kai musu domin duk ƙasar da turawa suka yi mulki a kanta akwai wani kaso da ƙasar take ba su kuma wannan kason da kason daga cikin wannan lanhun da ake amsa ne ana gane da kyau ko kun ga sharrin yahudawa yanzu kogo ya juye da mujiya ana gane da kyau ko su ya kamata su ba mu lauhu amma yanzu muke ba su to Allah ya sauke me ya jayo wannan nisa da muka yi da addinin mu sakaci da muka yi da mun rike addinin mu da ba ta kai ga haka ba to yanzu kuma gashi babu nasarun amma kuma har yanzu ana amsar lauhu malam yace wada'a alaihi salatu wassalam yahuda wadil qura ila ta'a manzo Allah kuma ya kira yahudawan wadil qura ana gane da ko shi ma wani gari ne da yake tsakanin madina da ƙasar sham ila ta'a ya kira su da su ma su miƙa wuya fa abau sai suka ƙi wa qatalul muslimina kuma suka yaƙi musulmai فقاتلهم المسلمون سي مسلمي سما سكا ياقي سو سكا يي غلبا اكن سو وغنموا منهم كثيرا kuma suka samu ganima mai yawa da gare su sun matarakan rasulu sallallahu alaihi wasallam al-ardh li ahliha sannan bayan wannan sai manzo Allah ya bar kasar tasu ya bar kasar ga ma'abotanta yazra'unaha su yi nomanta bi shatri ma yakhrujuna minha akan za su ba da rabin abinda suka girba daga gonakin nasu wa kadhalika sana'a bi ardi khaybar hakuma yi da kasar khaybar a garuruwan da yahudawan suke garuruwa ne wanda ake noma sosai wanda suke da dabino sosai to yanzu da musulmai suka yi nas galaba akan garuruwan yanzu sai aka ba su aka bar musu gonakin su yi noma amma da sharaɗin rabin abin da za su girbawa za su hiddawa za su ba musulmai shi a matsayin mai a matsayin jizya a matsayin lanhu ana gane da kyau ko kenan a matsayin ƙasar ta musulmai ke tun da yanzu gari ne na musulmai su yi noma rabi zuhur nomansu rabi kuma nami na masu kasa ma'ana su musulmai to haka aka yi wannan kuma ya halatta kana da gona sai ka ba mutum ya yi noma ka sa mishi sharaɗin mi amfanin gona in ya hutu ya baka rabi shi ya mi shi ya ɗauki rabi in dai an yarda akan haka to kuma in shi ya noma ya yi wani ha'inci to ya ci amana domin almusulmuna ala shurutihim idan kuka yi sharadi da wani akan wani abu to wannan sharadin in aka in ka saba shi kaman ka saba ma Allah ne fa amina almuslimuna sharral yahud daga wannan lokacin sai yahuda suka sai musulmai suka aminta daga sharrin yahudawa domin daga wannan lokacin an kakkabe yahudawa daga madina wanda annan kadan ne kuma daga bayan daga baya ma da mafi yawancin su duk musulunta suka yi wasu su kuma suka bar ma kasar dan ba su jin dadin rayuwa a kasar musulmai فأمن المسلمون شر اليهود سي مسلمين سكا أمنتو دغ شر يهودا ودا ماكرتين سو ورجعوا إلى المدينة سكا كوما مدينة مؤيدين ظافرين معنا سنا ماسو ميكي da suna ƙarfi zafirina kuma masu cin galaba masu nasara as'ila tambayoyi ma za fa'ala rasulu sallallahu alaihi wasallam ba'da fathi khaybar mi manzon Allah yayi bayan bude khaybara aha ya nemi yahudawa da su ba da kai ko yawwa ko su ba da kai ko a yake su ma za fa'alat yahudu taima mi yahudawan taima suka yi ba da an sami atma hallabi yahudi khaibar bayan sun ji labarin abin da ya faru da yahudawa na khaibara salahu sun nemi a yi sulhu ko aka ce gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah da suka ga an tarwatsa wa'incin yahudawan da suka ƙi ba da kai su kuma na gaba sai suka ne sai suka nemi a yi sulhu ma za fa'ala rasul sallallahu alaihi ba da zalika min manzo Allah ya bayan wannan yayi sulhu da su da sharadin za su bada lango hal qatalahumul muslimun hal musulmai sun yake su a abu su yake su ba kaifa asbaha almuslimun ba'da zalika bayan wannan ya musulmai su kasance muayyidina zafirina ko suna a cikin aminci sun amintu da shari da yahudawa darasin da zamu duka a wannan gabar shine wasulhu khair sulhu alheri ne kunga wannan yahudawan da suka yi sulhu sun amintar da rayukansu da kuma me da kuma dukiyarsu sulhu abu ne wanda ake so Allah ya ce wa in ta'ifatani minal mu'minina minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma ana gane da kyau ko idan musulmai suna faɗa ku yi sulhu a tsakanin su sulhu yana ɗaya daga cikin manyan manyan ayyuka da Allah yake so la khaira fi kathirin min najwahum إلا من عمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس الإصلاح بين الناس شيني الصلح بينهم كوكم صلح أتكان متعني يازو أولي حديثي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكي تيوا شنكنا سوء إن غيا مكو أبن ديهي أزمي لقيام الليل درجة معنى أزمي النافلة لقيام الليل درجة صحابي سكتي بلا يا رسول الله إياما إيكن الله سيما ذا الله يتمسو الصلح bainal muslimina aw kama qala sallallahu alaihi wasallam kokarin yin sulhu tsakanin musulmai guda biyu da ba sa ga maciji to amma kaga wasu sai dai su ƙara ma hura wutar kiyayya kina abu ne mai kyau a anguwa an ji wasu mutane ba sa ga maciji ba sa zaman lahiya ai kokari a me a sulhun tasu wannan yana da kyau yana daga cikin abubuwan da zai sa soyayya a tsakanin musulmai kuma yada alkhairi a cikin su malam yace ad-darsu sabi' wal 20 darasi na 27 umratul qada umara tabiya shine umratul qada ma'ana umarar umarar biya abinda ake nufi da haka ai shekara ta shidda sun je umara ko aka hana su aka ce mi su koma sai wata sai wata shekara su komo to yanzu wata shekara da suka komo shine wannan umarar sai ake ce mata umratul qada ma'ana umarar da suka zo dan biyan waccan da aka hana musu shiga malam yace lamma ahalla zulqa'da min as-sanati as-sabi'a lokacin da a watan zulqa'da ya kama ya bayyana min as-sanati as-sabi'a a shekara ta bakwai خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من ظن الله ياهو تبي من معه da wanda suke tare da shi liyaqdu umratahum dan su biya umarar su allati mana'ahumul mushrikun minha wadda mushrikai suka hana su yin ta fi sulhul hudaybiyya a sulhul hudaybiyya وقد حمل معه في هذه المرة السلاح خوفا من غزو قريش أما ونن كرم من الله ya ɗauki da shi da sahabbai sun ɗauki makamai don tsoron yaudaran ƙuraishawa kun ga wancan waccan shekarar da za su je ba su ɗauki mi ba su ɗauki makamai amma wannan shekarar sai da aka je da mi da makami don ku ta kwana ana gane da kyau ko wanda shi ne kenan Allah ya ce wa iddu lahum mastata'akum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi ha kenan haka ko aka yi musulmai suka ɗauki makamansu ba da niyan yaƙi ba amma ko don ko ta kwana ya ce walamma wasala ila marlis zahran lokacin da manzo Allah ya kai wani wuri da ake cewa marlis zahran akan hanyar zuwa makka alimat quraishun bi qudumihi quraishawa sun ji labarin isowar manzon Allah fa khafat sai suka ji tsoro kaji turhibuna bihi adaw wallahi ta tabbata ko wa arsalat lahu shubbanan minha sai suka turo su matasa nasu qalu lahu sai suka ce masa ya muhammad ya kai muhammad ma urifta bil ghadri kuskuren wasali ne idan za ku samu wata suna kurakurai a wajen wasali ma urifta bil ghadri saghiran wala kabiran ba a san ka da yaudara ba tun kana karami balantana lokacin kana babba wa inna lam nuhdith hadatan kuma mu ba mu yi wani abu da ya saba ma sulhun da aka yi ba yana sun yi tsoro ne da suka ji an ce manzo Allah ya zo da mi da makamai fa akhbarahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam annahu yuridu al-umrata sai manzo Allah ya ba su labarin cewa shi ho umara ya zo yi la qitalahum ba yakin su ba ya zo yi ana gane da kyau ko walamma qaruba dukhulul muslimina makkah lokacin da musulmai suka kusa shiga makka kharajal mushrikuna minha sai mushrikai suka huta su kuma suka bar makkan karihi na ru'yatal muslimina dan kyamar ganin musulmai ya tufuna bil baitil harami suna dawafi na ka'aba wannan shi ake ce ma kura na shan ruwa kare sai kallo ala gane da kyau ko kuma sai kare ya mutu da haushin kura kuma kwalelan kare da hantar kura ana gane da kyau ko kenan da musulmai suka shigo makka su kuma manya-manyan ƙurashawa suka huta don suna jin haushin a ce suna ganin musulmai suna mi suna ɗawafi ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan balin ya ce farakalar musulmi na bi aslihatihim aminina sai musulmai suka shiga da makamansu amintattu muhalliki na ru'usahun ba mukassirina suna masu aske kansu wasu kuma suna ragewa tunda yan kare umara ana aske kai ko kuma a rage ثم رجعوا بعد ثلاثة أيام sannan sai suka komo madina bayan sun yi kwana uku a ina a makka wannan yake nuna umara ba a so an ji a jima manzo Allah kwana uku ne yake idan ya hatta ma haji da manzo Allah ya bayan an kare haji bayan kwana uku kawai ya komo ana gane da kyau ko to amma yanzu mutanen mu sun mai da umara wajen neman kuɗi ka yanzu umara hajji yau musamman umara ta hajji don mafi yawanci larabawa umara ta, ta ramadan mafi yawanci a cikin ramadan suke hudda zakka to mafi yawan masu zuwa umara da kasashenmu mafi yawan su roƙon zakka ne suke tahiya ana ganda har da manya-manyan mutane daga nan roƙon mi zakka suke tahiya da yawa daga cikinsu to za ka gani an ji wani zai kwashe satuttuka wani zai kwashe watanni akwai ma wanda in sun je tserewa suke yi sai an sashe la ma'ana su bace a cikin gari sai jirgin da ya tayyami ya komo sai daga bayan an kamo su an maido su to duk kuma kunga wannan saba ma doka ne domin ka'ida ce in zaka shiga makka sai an yi jijina da kai yaushe zaka shiga kuma yaushe zaka ne zaka hitowa malam yace as'ila tambayoyi mata kharaja ar-rasul sallallahu alaihi wasallam li umrati al-qada yaushe ne manzon Allah ya huta domin yin umara ta taramku shekara ta nawa yawwa fi shahri dhil-hijja ko yawwa min sanati sabi'a ماذا حمل معه في هذه المرة أولا كرم من ذا الله يدوك السلاح هو أن دوك مكمي ماذا عملت قريش لما علمت بقدومه يوا سن سن تورو دان أنمي سلوه ماذا قال له الشبان مي مي متى سند أك تورو نمن سلوه سكتي بمسنك دا دا يودر أبوه ماذا فعل المشركون لما قرب المسلمون من مكة kharaju yawwa kharaju min al-makkah karihin ko yawwa sun hita suna kyama dan kada su ga musulmai suna dawafi kaifa dakala al-muslimuna ya musulmai suka shiga a cikin makka yawwa yawwa sun shiga a cikin aminci ana gane da kyau ko na'am eh wannan shine kidan tambayoyi na wannan gabar darasin da zamu doka a wannan gabar shine as-sabru asasun najah asabru asasun najah haƙuri shine asali na cin nasara ana ganin da kyau ko haƙuri shine asali na mi na cin nasara shine ma'anar asabru asasun najah domin sahabbai lokacin da aka hana su waccan shekarar da sun ki haƙuri suka ce sai dai sai sun ga abin da ya ture ma buzu naɗi da da yawa daga cinsu an kashe su wannan shekarar ba su magami ba ba su ga umarar ba amma da suka yi haƙuri yanzu ga shi bana sun zo sun yi ne a sun yi umara lafiya lau in magana suka ce iya haƙurinka iya nasararka ana gane da kyau ku mu suka ce duk wanda ya yi haƙuri bai ci nasara ba to kaɗan ya yi in dai har kaga ka yi haƙuri baka ci nasara akan abin da kake nema ba to me kai kaɗan kai in dai har kai da yawa za ka me za ka ci nasara shi ne alimamu shafi yake cewa isbir ala hulwi zamani wa murrihi wa alam bi anna Allah balighu amrihi kai hakuri da tsanani na zamani da kuma jin dadi da zai zo ma'ana wata ran a ji dadi wata ran a mi wata ran a ci wuya yace kai hakuri da wannan wa alam bi anna Allah balighu amrihi ka san da cewa Allah madaukakin sarki abin da ya kaddara maka to tabbas sai ya same ka kenan idan ka samu hakuri ka samu rabo mai girma ana gane da kyau ko malam yace hawadith ad-darsu samin wal 20 darasi na 28 hawadith ma'ana wasu abubuwa da suka abuku a wannan shekara ta nawa ta shidda kuma ka mai dan baya shekara ta bakwai muke to ga wani ga wani abu wanda yake na tayar da hankali da ya faru ahadat yau mafati khaibar yahudiyatu yahudiyatun kura a shatin masmuma li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a ranar buɗin khaibara wata mata ba yahudiya ta yi kyautar ƙafa ta rago wadda aka sanya ma me ake ce masa guba na wadda aka sanya ma guba ta yi kyautarta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kina an yi amfazonen naman da aka kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci fa akada minha mudghatan sai manzon Allah ya dauki wata yar tsoka cikin naman thumma lafazaha sai ya tattamna yana tamnawa ana gane da kyau ko sai ya zubar da wannan wannan shine ma'anar thumma lafazaha sannan sai ya zubar da wannan naman da ya tamna ba'ada an u'lima annaha masmuma bayan an sanar da shi cewa ita wannan dabbar shi wannan naman da aka kawo masa yana da yana da guba a ciki wa akala minha sahabiyyun famata liwaqtihi sai wani sahabi ya ci wannan naman shi ya riga manzon Allah ci yana cin wannan naman sai ya mutu a wannan lokacin kai tsaye fahtajama rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya yi kaho ana gane da ke ko dan hudda wannan jinin na gobar da yaci wa talabal mar'ata allati fa'alat hadhihi al-fi'la sai yasa aka nemo matar da ta yi wannan aikin yas'aluha yana tambayar ta an sababi zalika dalilin da yasa ta yi haka fa ajabat sai ta karba sai ta bada amsa qultu na yi haka ne domin in kana nabiyan falan yadurruhu in annabi ne to wannan gubar ba za ta cutar da shi ba wa in kana ka kazzaban arahana Allah minhu idan kun makaryaci ne to Allah sai ya hutar da mu da shi sai mu huta da shi fa afa anha sai manzon Allah ya yi mata afuwa nan sun takaita kissar ne yanda kissar take shine wannan matar da ta kawo da ta kawo naman ana gane da kyau ko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamin ya ci sai wani sahabi ya ce manzo Allah a bari in fara ci dan ko akwai wani abin iya sani sai sahabin ya doka ya ci sai ce a babu komai tunda kai tsaye bai shigo babba ana gane da kyau ko to sai manzo Allah ya doka shi ma ya sa baki yana sa baki sai naman yayi magana yace ha an sami ni gu an sa guba a ciki na sai manzo Allah ya hurjike ana ko dan jima kadan sai ga wancan sahabin shi kuma ya ya rasu ana gane da kyau ko to shine sai manzo Allah ya sa a kira wannan matar sai ta ce a'a ai ta yi haka ne dan in shi annabi ne to wannan gubar ba za ta mishi komi ba to yake mata kin tabbata yanzu ni annabin ne tunda gubar ba ta mini komi ba tace eh bayan ta tafi manzo Allah ce je na yahi miki to da aka turbude wannan sahabin kuma manzo Allah ya ce kuma ai dole sai an yi kisasi tunda ta kashe ni ta kashe wannan kina sai aka kira wata ita ma aka kashe ta an kashe ta dan dan dalilin ta wancan yami ya mutu da bai mutu ba da manzo Allah ya mata afuwa gaba daya to wannan shine kenan malam yace ba'da fathi khaybara tazawwaja ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam bayan budin khaybara ne manzo Allah tazawwaja safiya binta huyayl ya aure matarsa safiya wa kad aslamat kuma ta musulunta ونهى عليه الصلاة والسلام كم من ظن الله يهني وهو بخيبر ينا خيبر النكاح المتعة جمد أورا متعة وأن أكل لحوم الحمر الأهلية دكما تشن ناما جكين جدا وحين رجوئه من خيبر كما لوكا تشن دي داود خيبر رجع مهاجر الحبشة موين دا سكي هجرة هجرة تبيزوا حبشة سكا داو مع جعفر بن أبي طالب ترد جعفر بن أبي طالب wa abu musa al'ashari da abu musa wa kaumuhu da mutanensa ba da an akamo ashirin sini da bayan sun zamna shekara goma a can habasha wa fi hadal am aslama talatatun min kowa da jiyushi ƙuraishi a wannan shekarar ce mutum uku min kowa da jiyushi haibar daga cikin jagororin rundunonin ƙuraishawa suka musulunta wa hum khalid ibn walid wa Umar ibn al-As wa Usman bin Talha wannan suna daga cikin wanda Qurayshawa suke ji da su duk in za a je yaki to cikin su ne ake jagorantarwa wajen yakin wa fi hadha al-am arsala arsala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sariyatan li qital bani murra a wannan shekarar ce manzon Allah ya tura wata runduna domin yakar banu murra hajamat alaihim wanda wannan rundunar ta kai farmaki akan su faqatalat ba'dahum sai suka kashe wasunsu wa asratil akharina suka kama wasunsu wa tara da usamatu rajulan minhum sai usama a cikin wannan yakin da ake sai ya bi wani mutum ana gan da ke ko dan ya kashe shi fatashahada ya je ya sare mishi kai sai wannan mutumin yace ashhadu an la ilaha illallah fa zanna usamatu annahu qala dalika takhallusan sai usama yayi zaton wannan mutumin ya faɗi haka ne dan saboda ka a kashe shi shine ma'anar takhallusan thumma akhbara rasul sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya ba manzon Allah labari ga abin da ya faru da wani mutum fa qala lahu sai manzon Allah yace aqataltahu ba'da an qala la ilaha illa Allah ka kashe wannan mutumin bayan ya ce la ilaha illa Allah wa amarahu an yu'tika raqabatan sai ya umurce sa da ya yantar da wata baiwa li'annahu qutila khata'an domin shi wannan mutumin an kashe shi a kuskure domin ya yi shahada wanda kuma yi shahada ya mi ya musulunta wa tazawwaja wa huwa bi makkata maimunata bint al-harith kun manzon Allah ya auri maimuna a makka a wannan shekarar zawja ammihi hamza wadda take ita matar ɗan uwan ma'aikinsa ne hamza an san hamza aiko an kashe shi a wani yaƙi yaƙin uhud yauwa to sai manzon Allah ya auri matarsa don saboda ya kula da ita da kuma me da 'ya'yanta mafi yawan auren manzon Allah dama haka ne yana auren mata ne don ya kula da su ba su da kowa ko an mutu an bar musu marayu don ya kula da su da marayun kenan ya halatta dai dan uwan ma'aikinka ya rasu ka aure ka aure wata shigo a ce ɗaya aure uwarsa ko eh haka ne ana gane da kyau ko wannan shi ne babu lahi akan haka sai in dai al'ada to kuma al'ada matukar ta ci karo da addini ba a mi darasin mu na wancan satin mun gani ko ba a yi da ita wa hiya akhiru nisa'ihi kuma ita ce matansa ta ƙarshe ita ce matarsa ta ƙarshe walam yadkhul alaiha illa ba'da al-khuruj min makkah kuma manzo Allah bai shiga da ita ba har sai lokacin da ya dawo daga makka malam yace as'ila tambayi ma hadatha lir rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da fathi khaybar ni ya faru da ma'aikin Allah bayan yakin khaybar yawwa an so a kashe shi ko yawwa biman tazawwaja ba'da fathi khaybar wa manzo Allah ya aura zainab bintu huyay ko a safiya da ko safiya ce an ayi shay'in naha wa huwa bi khaybar ni manzon Allah ya hana yana khaybar ya hana auren mutu'a auren mutu'a darasin mu na juma'a insha Allah na sunan abi dawud zamu yi bayani akan sa shi sa ban tsaya dogon bayani akan shi ba zamu yi bayani akan me ake cewa auren mutu'a da kuma shubuhohin ai shi a game da shi musa ai shi suna ganin har yanzu auren ya halatta نعم أها من رجع حين رو... من رجع حين رجوعه من خيبر سوى سكا كومو لوكسين دي داود خيبر wanda suka yi hijira zuwa Habasha man aslama fi sanati sabi'a suwa suka musulunta shekara ta bakwai Khalid dawa da Uthman bin Talha ko dawa da ha Amr bin al-As na biman tazawwaja Rasul sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yawwa maimunatu bintul harith dai darasin da zamu duka a wannan gabar shine husnu zanni bin nas kyautata zato ga mutane ana gane da ko kuma wannan yana nuna muna mummunan zato yana jayo mi nadama ana gane da ko domin kun ga wannan labarin na usama ana cikin yaƙi domin ruwayi daban-daban suka zo bayanin wannan ƙaziyar wannan hadisa ke suna cikin yaƙi ne sai ga wani mutum wanda yake shi aikinsa shi ne ma laɓewa yake sai ya ga musulmi ya gafala da kashin wani sai ya zo ya kashe musulmi ya kashe musulmai da yawa ta wannan hanyar shi ma usama sai ya ce to ni ma bari in yi yanda yake shi ma usama sai ya lallaɓe shi yana kawo mishi farmaki ya daga takobi zai cire masa kai sai ce ashhadu an la ilaha illallah sai da ya soya abu sai ce kai ƙarya ce yake ya faɗi wannan kawai ba dan Allah ba sai ya cire masa kai sai labari ya zo ma manzon Allah sai manzon Allah ya kirawo sa yace ka kashe shi yace eh manzon Allah na kashe shi ne dan saboda ba dan Allah yace haka ba sai manzon Allah yace ashakakta an qalbihi wa wajadtahu wa wajadta zalika ka hosa zuciyarsa ka gani a cikin zuciyarsa ya ce la'ilaha ilana lidan tsoro a ana ganin da ke ku domin shi abu ne wanda yake a zuciya yake ka san mutum da gaske ya faɗi abu ko ba da gaske ba a cikin me yake a cikin zuciya ne to kuma malamai suka ce lana zawahir wallahu ya tawalla sara'ir kai a matsayinka na mutum baka san abin da yake cikin zukatan mutane ba sai kai aiki da me da zahirinsu ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan munan tasato ga musulmi laihi ne Allah yace ya ayyuhal ladina amanu ishtanibu katiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm wani sashi na zato zunubi ne shine munan zato akwai husnul zann akwai su'uz zann kyautata zato ga musulmi kyautata zato ga mutane kuma shi dabi'a ta mummunan zato tana hitowa ne ga zukata munana mafi yawanci malamai suka ce zannun rajuli ala qadri aqlihi in ji masu hikima ma'ana zaton mutum a ko da yaushe yana zuwa ne daidai gwargwadon abin da yake in shi mutumin banza ne sai tsammanin kowa menene in barawo ne zai tsammanin kowa menene in mayaudari ne sai tsammanin kowa menene sai tsammanin kowa don fara shi zai in makaryaci ne sai tsammanin kowa ma in yi hudu magana karya yake ana gane da kyau ko shi yasa idan Allah ya yi ka da kyauta mutane zato ka tsira domin in kana mummunan zato kullum cikin tashin hankali take ana gane ke ku da kaga an sace ma takalmin masallaci sai ka ce a ina jin an doke su ne na amini tsahi na amini sihiri ban ƙara zuwa masallacin nan ana gane da ke ku wannan naga wanda ya haka ce makiya ne suka doke in ya zo kasuwa ya isko wani baki-bakin gari ko wani hori-horin gari bakin shago sai ce a makwabci na ne ya barbaɗa mini yanzu ya rika kallon makwabci da alhari makwabcin bai ci bai sha ba ko ya zo ya isko wani mushe bakin kowa shi ce makwabcin shi mummunan zato shi yasa ɗaya daga cikin masu hikima yake cewa ahsini zanna ta'ish fi ghibtatin inna husna zanni min awfal junan yace man yuzanna su a yujza mislahu qallama yujza qabihun bi hasan yace ka kyautata zato idan ka kasance mai kyautata zato yace zaka zaka rayu lami lahiya zaka rayu cikin kwanciyar hankali ana gane da kyau ko ya ce duk wanda ya rika mummunan zato shi ma za a masa mummunan zato domin mafi yawanci in ka yi muni kai ma za a maka kai ma za a maka muni mu tashi ƙarshe kulasatu sanati sabiya ta kaita abin da ya faru fi sanati sabiya ta min alhijira kenan nan rijimi ne kulasa ne na duk abin da ya faru shekara ta bakwai ta hijira hadasa ta gazuwatu khaybar yakin khaybara ya abku حاصرها الرسول صلى الله عليه وسلم ستة أيام منذ الله يكيوي قرن وانا شدة ثم أعطى الراية علي بن أبي طالب سيبان توتا علينا أبي طالب ففتحها سيبوئي خيبرك وفيها صالح يهود فدك على حقن دمائهم كما أولنا شكرة منذ الله يسره ليهودا وانفدك أكن za a kyale ba za a zub da jininsu ba wa tarki amwalihim da barin dukiyinsu wa salaha yahuda taima'a ala daf'il jizya yayi sulhu da yahudawan taima akan bada jizya fa makasu fi biladihim aminina sai suka zauna a garin su cikin aminci wa fiha hadasat ghazwatu wadi alqura a wannan shekarar ne kuma yaki na wadi alqura ya abku wa fiha raja'a muhajirul habasha a wannan shekarar ne muhajirai na habasha suka zo wa fiha kharaja rasul sallallahu alaihi wasallam ila makka a wannan shekarar ne kuma manzo Allah ya huta zuwa makka biman kana ma'ahu da wanda suka kasance tare da shi ala sulhul hudaybiyya akan sulhu na hudaybiyya mu'tamiran dan yin umara wa fa kharajat quraish fa kharajat quraish min makka sai quraishawa suka huta daga makka fa makata fiha thalathat ayamin shi kwana uku a can sun maraja sannan ya komo wa fi hadhihi sanati tazawwaja ar-rasul sallallahu alaihi wasallam safiya ba'da fathi khaybar a wannan shekarar ne manzo Allah ya aure safiya bayan yakin bayan budin khaybara وتزوج ميمونة بمكة يا أوري ميمونة مكة وفيها أسلم خالد بن الوليد كما أولنا شكر من زان الله يا أوري خالد سبحان الله خالد بن الوليد يا مسلمتا وعمر بن الآس دا عمرو بن الآس وعثمان بن أبي طلحة دا عثمان بن أبي طلحة nan za mu dakata kenan akwai wani sako da ya kamata mu isar shine ƴan uwa kuna ganin makiya sun sako mu a gaba na ciki da na waje kuma la haula lana wala quwwata illa billah ba mu da wani ƙarfi ba mu wata dubara in ba in ba gawa ba in ba ga Allah ba don makiyan mu a zahiri sun yi mu makamai na yaki sun yi mu shiri duk wani abu da kake da ake takama da shi a duniya na yaki suna da shi mu kuma abin da ke gare mu kaɗan ne amma muna da wa muna da Allah maɗaukakin sarki don haka kowanne daga cikin yana da gudunmuwa da zai iya badawa ta cin galaba ga makiyan da suka sako mu a gaba shi yasa da yardan Allah hudu ban muta wannan satin za ta kasance in Allah ya so daurul muslimi fi istitabi amani daulatihi gudunmuwar da musulmi zai iya badawa don tabbatuwar zaman lahiya ta ƙasarsa amma yanzu abin da nake so in faɗakar da mu shi shine mu yawaita yawan addu'a don ba mu da makamin da ya kai ni ba mu da ba mu da makamin da ya kai ta mu yawaita addu'a na roƙon Allah ya tarwatsa maƙiyanmu ya tabbatar mun da zaman lahiya a cikin me a cikin ƙasar mu domin zaman lahiya shine mafi girman ni'ima bayan musulunci shi yasa rushewarta ba karamar ba karamin hadari bane kenan mu yawaita addu'a a cikin sallolinmu a cikin kiyamun lailinmu a bayan kiran sallah mu yawaita addu'a na Allah ya sabkar da zaman lahiya a cikin kasar mu ya rusa makiyanmu atahza'u bid-du'a'i wa tazdarihi wa ma tadri bima sana'a ad-du'a'u sihamul layli la tukhti walakin laha amadun walil amadin qida'u wasu suna ta cewa kullum ana ta addu'a ana ta addu'a amma me amma har yanzu awwa sai rincabewa suke yi dan Allah abubuwa sai rin cabewa suke yi harin da aka kawo da Allah ya ba su nasara wallahi aniyar su ya mai ce za ta tarwatse gaba daya dan abubuwan da ake aje da su abubuwan da suke kai ma hari dan su same su a cikin ai kun ga aeroport ne suke suke tsinkara ko ga gidan shugaban kasa ba su zuwa ga inda ake ginar iranium ba su zuwa ga inda ake ginar isanci ba su zuwa ga inda ake ginar zinariya ba su zuwa ina suke zuwa aeroport dan akwai wata ajiya wadda idan suka tarwatsa wannan ajiyar gaba ɗayan nyamai da garuruwan da suke kewaye za ta lalace ba zan gai ko menene bane dan saboda tsaro amma dai shine abin da yasa suke tinkarar aeroport hidin sabka da tashi na jirage ba za su bari ba sai sun cimma me bukatar su amma da yardan Allah Allah ba zai biya musu bukatar su ba domin muna da me muna da Allah muna da addu'a shi ne alimamu shafi ya faɗi a cikin wannan waƙen kana wasa da addu'a baka san abin da addu'a take yi ba mai yiwa bala'i ya tinkaro ka da yawa dalilin addu'a Allah ya ne ya kare maka bala'i mai yiwa bala'i mai girma yana tinkarar ƙasar mu sai Allah ya takaita bala'in ya ne dalilin addu'a bala'in ya zamanto me ya zamanto da sauki yace ita addu'a tana da lokacin da Allah yake karɓanta shi kuma lokaci komi nisan shi zai mi zai kare komi nisan dare sahiya za ta waye kuma komi nisan jiwa kasa ta yiwu ma'ana komi nisan dadewa Allah zai karbi addu'an mu kuma balle ma Allah yana karbar addu'o'in mu ci gaba da addu'o'i ga kasar mu Allah ya kara mana kwanciyar hankali inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah